إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wani jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata 27 ga wata na Jumadar Ula, hijira shekarar 447 wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan sha ɗaya dubu biyu da ishirin da biyar yau sha Allah za mu yi darasi na sittin da biyu cikin littafin fikin suna na asiri da sabon insha Allah ƙarshen karatunmu dai na rinjayas da maganar mamu a bayan liman kurin ba magana yin karatu a lokacin da liman ke bayyanawa sai lokacin da yake asircewa kenan boyewa inda yake bayyanawa ba maganar karatu tare da shi ya dogara da آية القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن أنا قرأت قرآني كشورا را كشورو دم أجقم ده جسم إمام مسلم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا an sanya liman don ku yi koyi da shi don haka in yi kabbara ku yi kabbara in yi karatu ku yi shuru da ruwaya wadda imam malik ya tabbatar da inganci tabbacinta haka shakisar bin taimiyya haka irinsa albani na faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imamun faqira'atul imami lahu qira'a duk wanda yake da liman karatun liman karatun shi na kenan tun da liman ya yi kenan ya ɗoke maka kuma ta magana mai dai maganar rinja da waccan magana da annabi ya ce babu sallah ga wanda ba shi da fatiha idan ya ba dama a karanta ta wannan bayan da albani magana ce masuka wannan hukuncin ya huce na mamu ya karanta ya karatun qur'ani ko fatiha a bayan liman inda liman ke bayyanawa karkashin wa'ancan ruwayoyi su gabata wallawa kuma wannan magana da ya kawo daga cikin magabata wanda suka rinjayar da wannan magana bayan imam malik shasana bin taimiyya irin su albanin raimola haka ci su imamu zuhuri su ibn mubarak cikin malaman tabiyai kuma da imam ahmad haka ishaq ibn rahuya ko rahawai haka wannan dai su ne abinda muka gabatar da shi a wancan darasi yau insha Allah za mu tashi bayani kan yukabbiru fi kulli raf'in wa khafadin yayi babi na takbiratul intiqal takbiratul intiqal kabbara wadda ake ta shiruwa daga wannan rukuni ko wannan gaba zuwa wannan gaba kenan kabbarori da ake tsakanin gabobiya na sallah daga rukuni tasawwa sujada dai tsakanin dai wa'annan rukunai na sallah to su ma wannan kabbarori kenan ga su zai kawo su a wannan ya ke cewa babu dai zama ce na sunna ta sallah ko abin da ya tabbata a cikin sallah sunnonin sallah shi ana ya kasu duk da shi albani ya ga kabbara tana da umarni kanta ta madadin jamhur kabbara tana daga cikin sunnonin sallah sai ce yukabbiru fi kulli raf'in wa khafad kina mai sallah zai kabbara dukkan dagowa da sunkuyawa duka dagowa haka sunkuyawa akwai kabbara wa qiyamun wa qu'ud dukkan tsayuwa za a yi akwai kabbara haka in za a zama akwai kabbara illa fi raf'i min ruku inda ba a yin kabbara wajen ɗagowa sai wajen ɗagowa daga rukuni fa'inahu ya ƙuhu domin shi yana cewa sami Allahu liman hamida haka zai hudi cewa Allah ya ji wanda ya gode mishi ko mai gode mishi shi ne ma'anar sami Allahu liman hamida to wannan bayani dai zai ka maka ruwaya wadda take ya dogara a kanta kan wannan hukunci na kabbara lokacin rukuyi ko dagowa ko sujada ko dagowa ya ce fa'ani bin mas'ud qal ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafadin wa raf'in wa qiyamin wa qu'ud rawahu ahmad wa nasa'i wa tirmidhi wa sahhahu yace abdullahi bin mas'ud ke bada labarin cewa yace ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafadin wa rafa'in yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara cikin dukkan sunkuyawa haka wajen dagowa yana yin kabbara wa qiyamin wa qu'ud haka duk lokacin da zai tsaya yana yin kabbara haka lokacin wurin zama yana kabbara kuna abin da ya gani ne a nan sallallahu alaihi wasallam bayan ya kawo wannan ruwaya da cewa Imam Ahmad ya rawaito haka Imam Nasa'i haka Imam Tirmidhi kuma ya tabbatar da ingancin ruwayar sai Imam Tirmidhi ke cewa wala amalu alai inda ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da aka ambata na yin kabara cikin ruku'i dagowa sujada dagowa kai zama ko dagowa haka aka samu daga wajen sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam su ma haka suke yi kuma daga cikin wannan sahaban da aka samu wannan aikin a wajen su akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman akwai Ali radiyallahu anhu ya ce wa gairun da ma waɗanda wani wanda aka cikin manyan-manyan sahabar ne aka ambato maka manya guda hudu halifa gina halifa guda hudu bada ya ce ma wa gairun da ma wasu sahabbai wanda bai zano sunansu ba to man ba a dahun na tabi'in haka 'yan bayan sahabban ma na tabi'ai akan haka suke wale ya amatul fuqaha wa ulama kai dukkan ma malamai sauran ilimin muka da malaman fiqh gaba daya da na hadisin duka suna kan wannan yin kabbara cikin dukkan sunkuyawa ko tasawwa sai nan da ya muke zan magana turmuzi ta ƙari da wani bayanin da imamu turmuzi ne ya ce ta fa'ana abi bakar bin abdurrahman bin harith annahu sami abu hurairata radiyallahu anhu ya ƙuri كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في سنتين ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة قال أبو هريرة كانت هذه ثلاثة حتى فرق الدنيا abinda yake wannan ruwaya ta abu huraira ya bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salah in ya tashi zuwa sallah yukabbiru hina yaqum yana yin kabbara lokacin da ya tsaya kabbara ta harama ya kabbara lokacin da ya tsaya summa yukabbiru hina yarqa kuma yana yin kabbara a lokacin da yake ruku'i ثم يقول كنا بايا قال ركوعي كما زيتي سمع الله لمن حمده da ita yake tasowa daga rukuyi yana faɗin wannan hina ya rafa'u sulfahu min raka lokacin da ya fara mana dago me yake ce lokacin da ya fara dago gadan bayan shi daga rukuyin kenan da ya fara tasowa ba ya kare ba iya farawa yake fara kabbara daga lokacin da ke dagowa ke tare da kabbara da dagowa da ke fara sun ma ya ƙul wawa ƙa'in kinan bayan ya dago da sami allahu liman hamida iya tsaye sai ce rabbana lakal ham wannan da ya zo allahumma rabbana lakal ham allahumma rabbana wa lakal ham rabbana wa laka dole ta bazama ka tashi sun fasara da albani hanyoyi islam tanawwu ne ya zo wuri da dama ko ne ke tabbata ba matsala kan shi ko ka ce rabbana lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd ko ne ya tabbata ruwaya annabi kan yakan yi wannan yakan yi wancan ko ne an samu yayi iyayen rabbana lakal hamd abala an yasjud kenan lokacin da ya dago iya tsaye yake yin ta kahin ya je ya sujada sun ba ya ƙul allahu akbar sai kabara shi ne ya hawi sajida yana kabara lokacin da ya sunkuyo yana sunkuyowa da kabara sun ma yukabbiru shi ne ya rafa'u ra'asahu kuma yana kabara lokacin dago kai daga sujada ثم يكبر حين يقوم من الجلوس سنتين kuma yana yin kabbara lokacin da zai tashi daga zama na raka'a biyu mene ya kawo maka ya ware maka zama na raka'a biyu domin akwai maganar kamar cikin fikin malikiya suna ga ba a yin kabbara sai mutum ya meke tsaye na kadratun malikiya istiziya zai ka maka ba a yin kabbara sai an megi tsecak daga zama na farko tukun a yi kabbara wannan shi ne matsalar da aka samu a can malikiya bayan ruwa su inganta a nan salama yana yi lokacin da yake tashi ba sai ya meke tsaye ba yake yadda yake sauran burkunan shi in zai fara iya tasawa tasawa ke da kabara ba bayan sai ya meke ba ya ce a sun mai fa'alu zalika fi kullum raka wannan bayanin muka siffar raka abu dace ce dukkan raka abin wannan ya ce duk sauran rakawoyin yadda aka waɗi haka yake in zai yi fara ruku ya yi in ya ɗago ya yi je haka yake da abin da yake na raka a farko a gaya maka zo da abin da yake a raka ta biyu nan yasa ya gaya maka raka guda ya tsallake kurin a tashi na zama na biyu ya so maka bayanin bayan tahiya tashin da ake shi ma ga irin da ake da shi amma su fa aikace raka guda ce ga maka da ake ta he ya maka maka magana tashi daga zama na farko tashi ake da kabbara yace wannan yace summa kenan summa yaf'alu zalika fi kulli raka haka zai dukkan raka'un sallar shi hatta ya faruga min as-salah hay qali sallar shi haka haka ta sallar shi kala abu huraira wannan bayanin abu huraira kawo na siffar sallar annabi sallama yanda annabi ke aikace sai yake ce musu kana tazi salatu wa hatta faraqatu wannan bayanin da ku dalla dalla da annabi ke sallah haka haka ce sallar annabi sallama haka ce sallar shi hayyar duniya sallallahu alaihi wasallam wannan shine ruwa da Imam Ahmad ya ruwato haka Imam Bukhari haka Muslim haka Abu Dawud yace wa an Ikrama qal qultu li ibn Abbas صليت الظهر بالبطحاء حلف الشيخ أحمق فكبر سنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه إكرم أشم ابن عباس ناسا لا بايا وني سوهوا بطحاء ويكبر وجه عشرين دبيه ko in zai sujada ya kabara in ya dago ya kabara nan kabarorin ya lissafa na sallar ka shi ya ga kama abin ya yawa kama wuta ce kurin ka ta kabara ka kurin ka ta kabara shi bisa nufa shi ne faƙa da ibn abbas tilka salatu abil qasim sallallahu alaihi wasallam ba wa wani kenan wannan sallar baban qasim ce haka annabi zai salle shi kenan yadda tsohon wannan ya gana gawa wani a haka da sallar baban qasim sallallahu alaihi wasallam duk wannan wurin akwai wani kafarar da ke wajen tasawa ko tashi haka yake yansu rawahu ahmad wal bukhari sai ce wa yustahab an yakun ibtida' at-takbir hina yashra' fi al-intiqal an so mustahabbi ne ka fara kabbara lokacin da ka shiga wancan rukunin misali yanzu zan yi ruku'i daga natin karo Allahu akbar ba hina yi ruku'i ba na kare ko daga tsirin kafara an kare duka an so ka fara rukuyin lokacin da kan karo kanuhu wajen wannan rukunin da za ka yi da ka fara shiga daga nasun kuwikin kayan ji na ida wannan shi ne asalin yin kabara cikin dukkan wuraren kabara babu na akwai wanda misalin za ga sujada ce hiyaje su zai kabara a cikin sujada lalin sujada akwai zikirinta zuwa sujada da zikirin shi kiran ba a kai wani zikiri cikin wani wuri in ka ce ka kai ka'ida kamata da kano sujada kai kabara ka hanyar ce ka'ida hatta wasu kan lokacin da aka nuho sujada daga rukuni akwai wanda zai ce sai ya ja kabara ya kai cikin sujada su ma wannan kuskure ne sigar kabara bata da wata madda doguwa wanda zaka bata dogon madda ka tafi kai cikin cikin sujada kurin Allahu akbar ka yaka je kaida shi ne bin Hazm rahimahullah ke ce dukkan kabbarori da dukkan wani intiqal kaida ka fara lokacin da ka shiga kayan ka kai rukuni na gaba ka kare kakka kai wata kabara cikin rukuni na gaba kuskure ne ko ta kabara ka fara zan yi rukuni na fara zan yi sujada kayi in na fara daga nanuwa kayi in je goshi na na ida eh ko ne ka fara daga ka fara abin ka fara ka bare in ba bukata sai ka je wancan rukunin gaba kana ida shine ce maka an so kenan mustahabbi ne yustahabu an yakun ibtida takbir an so horokan kabbara hina ya shara'u fil intiqal lokacin da ka shiga curuwa daga nan zuwa can sai sunna ta gaba ko bayanin siffar sallah ta gaba hay'atar ruku ya ake ruku shi ma da ka'idar shi ya ce alwajibu fi ruku majaladun al'inina bi haisu tasilul yadani ila rukubatai walakin na suna ولكن السنة في تسوية الرأس بالعجز والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافتهما عن الجنبين وتفريج الأصابع على الركبة والساق وبسط الظهر abin da yake wannan bayanin da yake tarjama da yi ta hayatu ruku kenan yanda ake ruku'i sai shi alwajibu fi ruku'i abin da yake tilas a cikin ruku'i majaladul ina kurin a ce ka sunkuya kurin sun kuyawa ake so kurin sun kuya kurin da sunan sun kuyawa to sai ya gaya maka sun kuyawa da ta ake nihi bi haisu tasirin yadani ila rukubatain ta sun kuya da in ka aji hannunka zai taɓa gwiwa ka guda biyu wannan magana albanin mullah ya cewa a ce kurin sun kuyawa hannu kurin ya kai gwiwa kenan a wannan ibara ko da baka ɗora hannunka ba akan gwiwa ta yi shi ne ka ce tsakanin da Allah idan zaka dibi sallah annabi ya yi maganar nutsuwa ba sun ka ya mai imana sai hada me kike mishi zai ta mai sallah hatta ta hatta ta mai sajina a rukun raki'a ce hatta ta mai na raki'a akwai imana kenan hatta ta mai na raki'a hikalu ba kurbu ka sun ga ta su aka ta kenan kullu ka sun ga ta su dai a ta kusa ake a sun kuya gurin gurin ka sun kuya yadda hannunka daga ya kai buyu hannu sallar kuɗi ya yi a ku saura kenan mai gaugawa ma zai gab kunya ta sun ya ce ai an abin da ake nema kurin ya sunkuya yadda hannun shi zai kai gwiwa ya yi a annabi ya ce hata ta tafi inda raki'an kuma ya kama kan cewa bayan da za a yi mutum ya samu nutsuwa a rukuri hannun shi a sake iya reto wannan abin da aka samu aikace annabi ya yi aikace dole ka ɗora hannunka a kan gwiwa ka damke gwiwa ka da hannuwanka wannan shi ke baka nutsuwa da ake bukata a sallah shi ne gaske magana sai to shi da zai ya ce maka dai ruku yadda kuna kai na hannunka ko wata ko wata hannunka kan guyo ba shi ya kun yayi a bayanin da yake yi Allah ga wurta walakin sunnata amma abin da yake sunna fihi shi ma kai abin da yake sunna ana san me tasawiyat me tasawiyat ras bil ajaz tasawiya kenan a daidaita kanka da tsatsanka ma'ana da gadan bayanka an ka diba can ginin ga mana tsatsanka da gadon ba da kanka su zo daidai shi ake nema ke daidai ake nema kuna ya ce wani itimar biliyadai ne ala rukumatai abinda yake zu suna ce ta wani na jara alban ba ta suna ce mai kari shi ma kai tabbatar da hakin kuma domin nuna annabi ta ya ce babu sallah ga wanda bai miƙe haka da wutar ruwa kuma annabi ta ba sallah annabi kullu sallah mai ga wanda bai miƙe gadon bayan shi ba akan hukum ya ce abinda ke suna ne jero ga shi a nan ya ce haka ana son al'itimadu biliyadai ne a marukubatai ana son a dogara da hannuwa guda biyu a kan gwiwa guda biyu nan kadin magana shi zai ce malamin suna ya fi ce ke shi yanzu a magana sassari sabit iya su mamanta maka maganar daidaita gadon baya da rike hannuwa kan gwiwa da sunkuyawa shi hukuncin da ya kurin in dai kasu abinda yake wajibi ka samu rukuyi sun kuyawa kenan ko da ba kai wa'annan ababe ba shi a wajen hukumcin da ya sallata yi ma bayani ya gabata gaskiya magana kurori ka kashe kan hakakin in dai ba a samu nutsuwa ba kuma gana iya bukatar nutsuwa da daidaita gaskiyar magana ya ce kenan wani itimadu bil yadaini ala rukubatain ana so a dogara da hannu guda biyu akan gwiwa ma majafati ma an jambain ana so kuma hannun ya nisanta daga haƙarƙarin kai kaka taba ka dangana damtsanka a jikin haƙarƙarin ka kaɗan buɗe wata farijil asabi ala rukumati wasa kuma aka ɗora hannuwa akan gwiwa ko ƙwabri ana so yatsa a buɗe ta a damke ta ana so a damke kenan gwiwar kaga zai shahi kwabrin zai shahi gwiwa idan to da kenan ya tsa an bude dan a rike a damke kwabrin ya ce wa farraja bayna na ne wa basada zahar basada zahar basada zahar da shimu daga dan baya a meke shi he bayan wannan bayanin su sai ka ruwa ya ta fa'anuka bata bin amir أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه أول بن عامر يا ركوبي يا بودي hannun shi guda biyu kenan ba su taba wannan kirki wannan hakarkarin shi ba wa wada'a yadayhi ala rukubatai ya daura hannun shi guda biyu kan gwiwo shi biyu wa farraja baina asabi'ihi kuma ya bude tsakanin yatsotsin shi min wara'il kubtai zuwa bayan guyuwar shi kaza an jami kaza zai koma bayan zai tun ka da muke saman guyuwa ai zai kai ga bayan guyuwa kamar ka tabbata gurin gaba ɗaya ga riki wannan abin da ya aka ga Qutbun Amir yayi da yayi haka sai ya ce haka za ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli haka naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan sallah duk da shalbani ba hukumtan ba yake wa ita wannan ruwaya a karan kanta ba ta ba da mandoga domin akwai matsala kan isnadin ruwayar wannan ya ce amma ruwaya ta gaba tana wadatar da mu kuma da biyan bukatar abin da ake nema na wannan abin da aka ambato ruwaya ta abi humaid inda yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a itada annabi sallallahu alaihi wasallama idan yayi ruku'i yana meki yana daidaita magana kenan gadan ba ya daidaita wallam yusawwib ra'sahu wallam yuqni'u bai sunku ya kanshi kuma bai daga kanshi bai sunkuyawa kuma bai daga kai sama kenan tsaka tsakiyar tsaka daidai yake yace wa wada a yadayi ala rukubati annabi sallallahu ya dora hannuwan shi guda biyu akan gwiwa ka annahu qabidun alaihima kaman abu da ka damke abu kenan kaman mi damkewa damke gwiwa da yake a takaici wannan ruwaya ta tabbata ta hanyoyi da ta yace rawahu muslim wa inda muslim a ruwa ta imam muslim dimna magana ta mi ta koya maka yaya ake ruku don magana su dinna mahujja ce a karantar da kai da yanda ake ruku bayan wani abin da ya gabata da karantar da mu kuma ce a kotarwa ta imam muslim hadisin aisha radiyallahu anha tana ba da labarin cewa kana idza raka'a lam yushakhis asahu wa lam yusawwi ta ce annabi sallallahu alaihi idan yayi ruku'i baya dago kan sama kuma baya sunkuya shi shi wannan musulmi walakin bayna zalik saka tsakiya kenan bai daga ba kuma bai sunkuya ba kenan a tsaka kan shi magana kenan eh tace wala wa ana ali radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إذا ركع لو وضع قد لو وضع قدح من معنى على سهره لم يهرق alsadin ake ba labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan raka idan ya ruku'i a sallah law wudi'a qadahun min ma'in ala zari inda za a dora wani makayi kwano ko tasa ta ruwa a bayan shi lam yuhraq wannan ruwan ba zai zuba domin libir ne daidai bai daga ba balle ya zubo baya bai suka balle ya zubo gaba kenan zai tsaya yadda yake dai yadda yake dai daga dan bayan shi ne rukuni rawa wa abu dawud fi marasil ruwa ta tabbata da haka sai ya ce wa al-mus'ab bin sa'ad qala sallaitu ila janibi abi فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن ندع أيدينا على ركب رواه الجماعة yace Musa bin Sa'id yake ce na salla bayan babana Sa'id bin Abi Waqqas kenan na ba salla bayan babana fattabaqtu bayna kaffayya sai ne gama hannu nan ana tatabi an ce da akwai shi kuma ibn mas'ud habba annabi sallallahu alaihi wasallam ma shi iya da aka yi rukuyi ana haka nan an samu dai tsakanin sahabbai gane juna ko tattaunawa kan kore wani abun abu ne musu da an yi shi amma me suke me tatabi idan kai rukuyi maimakon hannunka ka damke gwiwaka sai ka gama tayi hannunka guda biyu sai ka sa tsakanin gwiwa guda biyu ka matsi su غير قوي شيء هذا التعبير أو المنسوخ أقول شيء هذا ما شايش لكن تسمع أنا كابا باي ما التعبير شيء هذا التعبير كم كنا هذا tayin hannu a sa tsakanin gwiwa guda biyu a lokacin rukuyi ka matse su aka wannan da akwai shi amma gaba an shayi shi ya ce kenan haka ne ya ce fatabakatu bai na kafaya na tabi na hada tahin hannu na guda biyu su ma wata atuma bai na faka zai na ɗaura na ajiye tsakanin shi ne ta guda biyu gina tsakanin haka fanahani an zalika ya hana ni baba na hana waƙan ya ce kunna na fa'alu hada da muna haka fa umirna an nada aydina ala rukab ya kamar umarnin mu dora hannun mu akan gwiwa kenan ba tsakanin cinya ba ba tsakanin gwiwa wannan shi ne yanzu dai bayan ya karantar da kai yadda ake rukubi a sallah ke kunda a takaice almuhim ana so idan mutum ya rukubi ya zama to sak da gadon bayanka da kanka a zaman seti in ka so makaranta kana shakka ka samu abokinka ka daidai nake iya ba kai ba gane mun ma ka daidai ta tafita ma a haka da kare ya daidai amma akwai wanda ɗabi'a shi ce jikin ne ya tauri ko iya da rashin lahiya wadda take hana shi yin haka ina gana watan mun samu cikin wasu lokacin ana sallah ta tarawihi cikin limamman sai wani in yi rukuyi ya ga gaishe gurin ya haka bai iya mekewa sai wani cikin mamu ya yi gaya mini ya kamata a wawa na nasiha in yi rukuyi bai daidaitawa da ke rashi nake mai nasiha ce malam baka ga bayan nawa ya bude mini bayan nashi ne haka kashin bayan haka yake kenan bai iya meke wasa sai na gama cancanci za ka gani uzurin shi sakon laki sun an ga mutum ya yabo ka mai hukumci ko ka mai nasiha ka mai tambihi ka neme a gane juna iyayewa a uzuri iyayewa ko rashin sani iyayewa ko wani dalili wanda ya sa ya haka kin kaka ce haka ne kudin da ka karanta a gane da yake kaka wani ya sa mishi to a yi a nemi uzuri zama misali abu ne sananne zama na hurku na tahiya ana zama abinda tabbata a sunna annabi iya zaman farko iya jinsu iftarash iya zama kan kawata mu bayan tawarruk zama kan takashi da bangaren hagu to misali akwai wani lokacin misali mutum bali irin wani masu ciwon kawo nan wani lokaci kawo ba ta zamuwa sai ga na ce ana zama amma gani kuma na zama kan takashi na bangaren hagu ba haka abin wancan haka ne ni ne wannan iyawa ina bayyana bai canza dan nayi bai canza abu dan ni nayi bai canza wannan hukuncin na ana zama akan awa ta hagu ni da dalili nayi akwai matsala kenan amin sai azzikru fi bayan zuban jide magana magana yadda ake kafiyar ruku'i sai kuma azkarkin da ake a cikin ruku'i me ake karantawa a rukuni dole neman dalili na sunna yace istahabu dhikru fi rukun bi lafaz subhana rabbiyal azim فعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد وأنا حذيفة قال صليت مع رسول الله توكهنا abin da yake wani hudu bayan ya ce mustahabbi ne a yi zikiri a ruku'i da lafazi kamar haka subhana rabbiyal azim kadai wannan magana dai ya kama dogara daga ubat bin amir iya barin labarin lokacin da aka sarka fasabbi bisim rabbikal azim ya annabi ya ce mana ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya wannan a cikin ruku'i to wannan lafazi da wannan siga wannan hadisi ba shi da inganci haka sai da ya kace kan haka wannan ba shi muna da madogara amma ba wannan ba wannan ba dogara da ita kan waccan magana dan hadisin yana matsala akan fasara wannan abu annabi umarni da annabi yayi bayan sabqat al'ala warkwanta bai da inganci wannan magana duk ta shahara haka cikin naga tamam minna da bani ya tabbatar da rashin ingancin ruwayar tana da matsala da ta ci kurin sai ina ne wa an huzaifa ta al huzaifa ke cewa صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه ناي صلى tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya faɗa a ruku'in shi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim iya haka wannan ruwa imam muslim ya roto haka ashabu sunna وأما لفظ سبحان ربي العظيم وبحمده فقد جاء من عدة الطرق كلها ضعيفة يتي أما لفظ سبحان ربي العظيم وبحمده قارم بحمده سوى مغانا معنا yace wannan ya zo daga hanyoyi daban-daban duka suna da rauni in ji waye a sayyid sabiq qala shaukani rahimahullah ولكن هذه الطرق تتعاضد ويصير أن يقتصد المسلي على التسبيح أو يضيف إليها أحد الأذكار الآتية إمام الشوكاني كيتشوا وانا هنيوي suna da yawan da suke ƙara ma taimakon juna su ƙarfi duk da akwai rauni akan hanyoyin wannan magana kenan ya yi kawo goyon baya akan yin tunda hanyoyin suna da yawa nan cikin suna abi dawud ya yi magana akan wannan ƙarin wabi hamdi ya ce a hafu aksha ne a hafu allah ta kun mafuza abu dawud ya tsaya ya toga ciya ce iya tsoron wannan ƙarin wabi hamdi ba lafazi bane mafuz kamar shazi ne kenan ganin subhanahu nabiyal azim kadai ya shahara kowa ka san ingancin shi wannan magana a talibani na mahalla lokacin da ya zo yin tahqiqin Abu Dawud bi magana ba kan haka ya tsallake ya sa ta cikin inda ya sa ta cikin da ifan da Abu Dawud ya amin shi amma daga baya musan albani mahalla ya ma da tawan wannan asabu sunan Abu Dawud Tirmidhi da sahibin maja ya musu haƙiƙi hawa biyu akan samu a wannan aikin ya wata magana wadda bibi a wancan aikin da zai ce maka ayyar albani ya ce kaza cikin da'ifa ta abu da wadda fitar mu zai kuma aiki biyu musu ya ce ya ne ya musu aiki biyu harko shugaban na mince suna makata bakin irin masu jagoranta makata ba ta taba a kilata hoi iya so kamar ya kusa barin aikin ya kasan sharafkin a ce ya yi taƙiƙin sun abi dawud ya tabbai albani ya yi mai ilha ƙwarai ya matsaya so da allah ya mushi wannan aikin don me sabu sunan iya cikin littafin da a duniyar musulmi wanda babu inda ba masa ba da bata aiki da su ba haddita hadisi da aiki aiki da shi a kowane bangare kamar su sun shahara kuma an san a ciki akwai wasu ruwayoyi wanda ba su da inganci a ciki kina kamata a tace a samu madogara wanda suke wannan an tabbatar da gyaruwar tabbatattu ne wannan yasa shi malam iya da kyabun ha a yi musu aikin da ya dace a musu don amfanin al'umma rabani rahimahullah ya ɗauki wannan sun araba ya musu aiki amma ya ce aikin farko da ya ɗauko wani tayi ya mai hukunci akan isnadin da yake cikin abu dawud ko misali haka ya takarijin ko takikin abu dawud da isnadin da abu dawud ya kawo ya ce sahihi ko da ifi hadisan suka ciki haka sunan nasa'i shi ma ya aiki da isnadin na imamun nasa'i akan shi ne hukunci sahihi ko da ifi haka na imamun turmizi haka ya yi haka ibn maja kowanne aikin farko ya yi aiki da isnadin kowanne ta daga baya ya ce da ya samu yancin shi zaman zaman kan shi da ke ba mai gaggauta shi ya sake ɗauko su kuma yanzu zai ma dole ta gwada kowanne da ya ɗauko sai da ya kowanne isnadin sai da ya binciken shi a wani wuri daban wanda ba nan ba zai iya wa a can rauna a nan ya inganta nan ya inganta ta yin turi kenan ya gama hanyoyin hadisin wanda zai ba shi damar hukumci a kan hadisin shi yasa aiki na biyu wanda ya raba su ya yi tacewa inganci a kan wanda ya gama za ka samu a kotun suka ya ka samu a wuri guda ne ta sa da'ifi ya sa sayi haka aka yi su amma akwai bugu da ya yi na baya kowanne sai majalladi hudu abu dawud sahihi majalladi uku da'ifin majalladi guda kowanne haka yi su guda gaba daya to wannan hadisi karin wa bihamdihi alman ya inganta shi cikin wannan wannan sahih jami'u sagir haka cikin siffa sallah da ya tabbatar da wannan ƙarin wabi hamdi ya tabbata ya tabbatar da su a wani wuraren guda biyu cikin sahih jami da cikin siffa sallah kenan ƙarin wabi hamdi ba maza zama cikin siffa sallah ba cikin azkar da ya kawo ya tabbata kenan da akwai masu kare su ce an ce bai ga to sai kurin wurin kamar ga a wani wurin ne mutum ya gani ya tada hankalinka ya ce maka ai kaza kaza haka ne ya gani amma yanzu jiba binciken da aka malamai suka yi akwai hanya ta tabbatar da ruwaya duk da anan mamu shaukani ya ma ishara kan cewa hanyoyin suna da yawa mu yawansa yana ƙara ma juna iya ƙara ma juna ƙari to bayan wannan da yanzu dai mun ji tabbacin subhana rabbiyal azim ita ce ta shahara babu kana kanta ita da ma ko subhana rabbiyal a'la bi hamdi subhana rabbiyal a'la kadai subhana azim bi hamdi ko subhana rabbiyal azim bi hamdi amma subhana rabbiyal a'la kadai subhana rabbiyal azim kadai wannan su wannan ba magana kansu wannan sun shahara kuma inganci ba magana saɓanin kan ingancinsu wannan ƙarin ne ake magana ƙarin wabi hamdi a wajen subhana rabbil a'la ko subhana rabbil azim ƙarin wabi hamdi muke magana cewa dai ya tabbata insha Allah sai yace wasiu an yaqtasir al musalli ala tasbih ya inganta mai sallah ya takaita kurin tasbihi wannan da aka ambata a cikin rukuyi ko su jira kan su zaune su wani bala azimi biyan su wani bala azimi kai ta yi kai ta yi ka jima kana yi au yi difu ile ahadar azkar da ta ko kuwa bayan wancan kana iya kara mishi wasu azkar da za su biyo baya ga su za mu jero su ya ce an aliyu radiyallahu an annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana izaraka ƙal اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعزمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيره سيدنا علي كبار اللابان شيء أنه صلى الله عليه وسلم in yi ruku yana cewa Allah malaka raka'at ya Allah gare ka nake ruku'i wa bika amantu da kai kodan nake imani Allah wa laka aslam da gare ka nake mai kauya an rabbi kai ne ubangiji na khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi jina da ganina da bargona da kashina da jijiyoyina sam'i ji basari gani na mukhli bargona wa azami da kashina wa asabi da jijiyoyina na ma'ana dai abu ne abu ne duka dai kaikin ne domin kun san dan adam wani abu da aka jero kun ba fargo ba kwari ba san kashi da kashi da fargo yake zama haka jijiyoyi man jijiyoyi ba su ba magana ba mutum sai da gaba ɗaya na kenan da da jina da gani na da fargo na da kashi na da asabi da jijiyoyi na kai duka ma ta yi wa mastaqallat bi kadami da duk abin da kafa ta take doka kira gaba ɗaya na gurin bayan ya wawware wannan da duk abin da kafa ta ta doka dukansu wannan mun kaskantar da kai lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin halittu gaba daya wannan ba wannan kaskantar da kai ne na bawa ga Allah subhanahu wataala komai kenan ka mika wuya ga Allah gaba daya eh ba subhana rabbil azim wa bihamdihi Allahumma laka raka'atu Allah gare ka nake ruku'i wa bika amantu Allah ga kai kurin nake imani wa laka aslamu gare ka nake mai kauya an rabbi kai ne ubangiji na khasha'a sam'i ji jina ya kaskantar da kanshi wa basari da ganina wa mukhi da bargona wa azami da kashina wa asabi da jijoyina wa mastaqallat bihi qadami da duk abin da kafata take dauka duka wannan sun kaskanta lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin halittu gaba daya wannan ruwaya imam ahmad haka muslim haka abu dawud suka wannan ruwaya mun da tabbata ba magana shakka kan inganci sai wa na aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudi subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh wa tasbihi ne na tanzih wata tsira ta tsarkake Allah kenan tsarkaka tanzihi ga da wuce aka yi tanzihi da ta tahir duka a hausa mutum tsarki amma akwai mana wankewa tsarkaka da wankewa mana tsarkashi Allah ga duk abu abin da bai dace gare shi ba da wanke Allah ga duk wani da zama duk wani abu na ayyubu wanke Allah kenan tsarki da tsarkaka sun tabbata ga ubangijin mala'iku da jibril shi na rabbul mala'ikatu wa don azkarin ne da kana iya su alkuyi hatta a nasa sujada zan gudu da Allah annai subuhun qudusun rabbul malaikatu ruh wa an awf bin malik al-ashja'i qal قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة يقرأت بقرة إلا أن قال تندبا من قرأت يا بقرة يا بودي Ali Imran ka ya bude ya bude Nisa'i ya bude Ali Imran duk da bayanin ko ne karanta mata sallan ko haƙin da yace dai ga ila an qala arwal haƙin da Malik ke cewa fa kana yaqulu fi ruku'i afu Malik ke cewa annabi sallama iya wadi a ruku'in shi subhana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama subhana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama mana ya tsarkaka ke tsarkin tsarkin ma'abucin girma da mulki cikakken mulki da daukaka da girma duk kalmomi masu azama na nafi al'azim al-kabir al-hausa da ta girma ke ta ma hausa a larabci suna ma'ana ban daban daban al-kabir al-azim dukkan na kawasa hausa da ta girma amma abin ma'ana shi ta bambanta kenan nan tsarki Allah gaba daya ka girma Allah ma'abucin girma da iko da daukaka رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيره نعم عائشة تكي مالا لابارن تشيوه manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuthur an yakul yana yawan faɗi a ruku'i da sujada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli tsarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu godiya ta tabbata gare ka Allah gafarta mu ita ce ya ta'awwalul qur'an iya bin umarni da fadar Allah ta suratul nasr fasabbih bismi rabbikal wasabbih hamdaka wastaghfiruh nan ka taba yana kalmar cewa Allah annabi ba annabi labarin cewa idza ja'a rasulun wal fatah ko wala tanakatu kun fi afwajan fasaddi bi hadha al-baka wastaghfiru nuka tawaba ace wannan ita ce sura wadda ta ba annabi ishara lokaci ya kusa idza ja'a nasrun wal fatah idan kaga taimakon Allah ya zo da budi to ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كما سنة زوا باترد أنك يهري با سنة زوا تواغا سنة تكون شكا أجي كرم شكا مسلم أجي كرم سنة نقول شكا من تقر شيء تكون تواغا تقريك لا سوسو كتكال سنة كاسو باترد أنت جهادي باتكال سنة كاسو دك كان قبلا سوسي مبايا حكا أكد أيه to Allah ya bishara dan kaga wannan abun Allah baka budi da da sala kaga ana zawa jama'a jama'a suna zuwa shiga addinin Allah to wannan fa fasabbih bihamdi rabbik ka ci gaba da tasbihi da gode ma ubangijinka fastaghfiru kada magafara ubangiji na kan tawaba shine ainihin shine lokacin da Umar bin Khattab ya tabbata da ma kun san shi kun san labarin shi Umar bin Khattab yana zama da sahabbai manyan sahabbai a cikin su ya kawo Abdullah bin Abbas tare da su Hausa ba suka yi magana me yasa mu muna da iya irin wannan sa'an wannan yaro amma baka ka iyan mu he dan he wanda kake kawo abin abbas duk da yaro ne a cikin sai ya kyale su baya san da su matsayin ibn abbas an albaiti ne dan abbas ne an gidan albaiti ne kuma kasance ko sai ran nan an taru sai ya kawo wannan magana sai ya kawo shi ta kasar wannan kuma da ina tambaye ku wannan sura suratul nasar daga sura fata ku ga mun me take karantarwa cikin sahabbai wannan ce tana ba labarin nasara in ta zo a gudun al'adu ko ta kala labarin ce dai da ya kare tambaye dillar tijawan sai ya komo kan yaro ce kai yaro me za ka ce game da wannan sura za ka nasarar rabu fata me za ka ce kawai suratul nasar me za ka ce a kanta ya ce ni ina ga wannan sura ta zo ta sanar da annabi zama labari lokaci ya kusa ya ce ni ma haka na fahimci wannan sura tana ba annabi labari lokaci ya kusa to shi ke da annabi zama kenan wancan ashi misali yake take cewa ya ta'awwal alquran kira annabi wannan umarni da aka mai sabi hamsa lokacin suka fi ruwan kan tawaba wannan abin da Allah shi ne annabi kashin rayuwar shi yayi wata wannan abin yayi arku ya sujada wannan lafazin yake subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli iya wannan azkar yayi arku ya sujada duka yake kina iya mun umarnin Allah da ya mai ne ya ci gaba ta sabihi da gode ma ubangiji da magafara ta Allah kaga ya nemi tasbihin ya ta aminin kuma ya nemi gafara ta Allah subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika kuma allahumma ghfirli fasabbi bi hamdi rabbika wastaghfiru idan ka tauba shikenan shi da tace ita awwalul qur'ani iya mun umarnin qur'ani da aka bi shi rawu ahmad wa abu al-bukhari wa muslim wa ghayru kuma wannan shine ba ƙara shi jama'a na maganar su ba ƙara ba bihamdi a cikin a cikin su a shirku ko sujada wannan sura hujja da wannan ruwaya da wata abu dinna bihamdi bihamdi kin tamidi kin da kai wannan shine a Abin da ya kawo na zikiri na da ake yi a cikin rukuri kenan ko subhanar rabiyar a'ala subhanar rabiyar azim kaɗai ko subhanar rabiyar azim yau bihamdi ko subuhun kudusun rabbul mala'ikata wa ruhu wannan haka wannan subhanar ziljabarut wal malakut wal kibriya wal azam ko subhanaka allahumma rabbana bihamdik allahumma ghfirli wannan su ne azkarkin suka zo wanda ake yi a cikin ruku sai azkaru rafa'i min ar-ruku' wal i'tidal yanzu azkarkin da ake yi an an dago daga ruku'i haka azkarkin da zaka yi in ka meke tsaye cak akwai na dagowa a kowane bayan an tsaya dangargal an yi jidar zikiri biyu da ke ya ce yustahabulin musalli imaman au mu'amuman au munfaridan an ya kula inda rafa'i minan ruku sami allahu liman hamida fa'ida stawa ƙa'iman falyakun rabbana wa lakal hamdu أو اللهم ربنا ولك الحمد yace an so ana nema da musalli ga din mai sallah wanda aka ce mai an so mai sallah wanda mai sallah ya ci imamun kai liman ne au ma'amuna ko kai ma mai bi ne mamu ne au munfardan ko sallah kake kai daya da liman da mamu da mai sallah shi kadai duk wannan an so shi na ya kula ya ce inda rafa ibn rukuyi an ka dago daga rukuyi an so ka ce sami Allah bin mana hamida haka aka so ya ce faɗi da stawa ƙa'iman an ka dago sami Allah bin mana hamida ya ce faɗi da stawa ƙa'iman an ka mai ya cak falakun sai ka ce rabbana wa lakal hamd ko ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamd ana bayani gabata ba na ce kowanne ya zo ko ko rabbana wa lakal ham ko rabbana lakal hamd mukan ta ko ko allahumma rabbana wa lakal ham ko allahumma rabbana lakal hamd ko nan gabata wannan hudun ko ta gabata ko rabbana lakal hamd kadai ko rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd ko ne ya tabbata ya ce wannan bayani da yi sai kawo madogara ya ce fa'an abin horar da radiyar ba'an annan nabi sallallahu alaihi wasallam kane ya ku abu ya ban labarin cewa annan sanasanama yana cewa sami allahu liman hamida ya haɗin wannan kalama hina ya rafa usulubahu min raka'a lokacin da ya ɗago gadon bayan shi daga rukuni shi na raka'a nan da ya ɗago summa ya ƙudu ko kayan kuma zai haɗi amma wani haɗu zai wani abin iya ko kayan iya tsaye bayan ya tsaya zai ce rabbana wa lakal hamd wannan rawahu ahmad wa shaykhan kenan imam ahmad ka ruwaya wannan haka bukhari ya kawo muslim ya kawo yace wannan yace wa fil bukhari bayan wannan a cikin sahih bukhari min hadith anas bayan ai wannan muna ruwaya ce ta me ake cewa ta abu hurairah ko akwai ruwaya ta anas bin malik anas yake cewa وإذا قال سمع الله لمن حمده إذا لمن يتي سمع الله لمن حمده فقولوا كوكوتي اللهم ربنا ولك الحمد كغنا أنكاو اللهم ربنا كغو إن يأتي سمع الله لمن حمده كوتي اللهم ربنا ولك الحمد تنام مغانا نمي مغانا كمان kenan daga shi ne malikiya suka raba aikin biyu sai suka ce liman shi zai ce sami allahu liman hamida kuma mu sai ku ce rabbana wa lakal hamd mai mu dogoro su wannan ruwaya haka aka ce ba ko to shine zai magana kan wannan ma'ana wannan hadisi yace yara ba'd ulama annal ma'amuma la yaqulu sami Allahu liman wasu malamai wasu daga cikin malamai suna ga mamu ba zai ce ba sami Allahu liman hamida bal idza sami'aha min al-imam in yaji liman ya ce sami Allahu liman hamida yaqulu shi mamu zai ce Allahumma rabbana wa lakal hamd yasa li hadha al-hadith dan wannan hadisi da ya gabata bayan shi wali hadisi akwai wata ruwaya ta hadisi abu huraira inda ahmad wa gairi da wani ahmad ma me yake wace ruwayar cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala lil imam sami'a allahu liman hamida faqulu allahumma rabbana wa lakal hamd annabi sallallahu alaihi wasallam yace illiman yace sami'a allahu liman hamida kuma ku ce allahumma rabbana wa lakal hamd ita fa'in da mawafaƙa ƙauluhu ƙaunar mala'ika domin dunwan da maganar shi ta zo daidai da maganar mala'iku gufira lahu ma ta ƙaddama min zambi za a gafarta mishi abinda ya riga ya yi na kurakuran shi wannan harsa guda biyu shi ne madogaran masu ganin raba aikin biyu limin ta sai mahammin dawo mamuce rabba na walƙalhamdu to kan wannan nake cewa walakin qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli ta nabi ya cewa ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah wannan hadisi shi kuma ya qatadi iya hukumta an ya jama'a kullu kullu musalli baina at-tasbih wa at-tahmid ta wannan ruwaye tana hukumta duk mai sallah ya hada tsakanin tasbihi da tahmidi kina yayi mi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd yace wa in kana ma'amumun kun mamu ne yace wa yujabu amma stadalla bil qa'ilun bi anna al imama la yajma'u bainahuma za bada amsa ga wa'incan wasu kawo hujja masu cewa ai mamu bai hada tsakanin sai mai alhamdu da rabbana alhamdu ba zai hada biyu ba ce za a ba su amsa da cewa bal ya ati bitahmid faqat suka ce kurin shi ma mu zai kawo rabbana wa lakal hamdu kai suka ce za a ba su amsa masu wannan magana ko na ra'ayi bima zakarahu an-nawawi abinda imamu nawawi ya ambata qala imamu nawawi ke cewa qala ashabuna kan galabaci ya ce Allah kai mu satin sama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh